bismillahi rahmanir rahim mala ya ce as-samahatu fil bai'i wa shira'i wa qada'i diyuni sababun li rahmatillahi laka rawal bukhari عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جابر بن عبد الله يتي الله يقارى مسيدا للي من زن الله ياتي رحم الله رجلا الله كجك أن ونمتن الله كي مسا رحمة الله كتوسع مسا إذا باء وإذا اشتأكو سمحا idza ba'a shi mai sauƙi ne in ya kasa kaya zai siyar wa idza haka in ya je zai sai kayan mutane shi mutum ne mai sauƙi baya ƙure su wa idza haka in zai biya bashin da ke kansa mai sauƙi ne wurin yi watan baya jawa wanda yake bin shi bashi rai har sai rai ya ɓaci allah ka shirya da mu wannan hadisin sahihi ne yana nan a bukhari lamba hadisi na 2086 malin ya ce babu 76 ko babu fadlil infaqi fi wujuhil khairi babin da zai magana akan falalar ciyarwa ta fuskokin abubuwan da suke na alkhairi na ɗaya malin ya ce al-infaqu fi sabilillahi min sifatil muttaqina ciyarwa saboda Allah ka ɗiba ka ciyar da wani saboda Allah wannan na daga cikin siffofin masu tsoron Allah wanda duk ba mai tsoron Allah ba ne ba ya iya ɗiba ya rinka ciyar da 'yan uwan shi musulmi mala ya ce na ɗaya al'infaku fi sabilillahi min sifatul muttaqina qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce alif lam mim waɗannan harfa guda uku Allah ne kaɗai ya san abin da yake nufi da su wannan shine abin da ya fi zama daidai wurin fassara waɗannan kalmomi jama'a kun gani amma duk wanda ya ce maka a wai ana nufin allahu la ana nufin mala'ika jibrilu mim ana nufin muhammadu sallallahu alaihi sallama wannan ba annabi ya fassara haka ba kaɗai abin da malamai ke cewa na sunna game da waɗannan kalmomi duk sanda kaga sura ta fara da waɗannan kalmomin to yana nuna maka wannan sura a madina ta sauka kun ji ɗaya na biyu da kuma za ka karanta surar za ka ga waɗannan harfa guda uku su suka fi yawa a cikinta jama'a kun gane ko wannan kawai abin da ake cewa kenan amma ka ce ga fassara a wasu ma sai suka ce alif lamim wai ma'ana shi ya muhammadu zalikal kitabu wannan littafi lareba fi wai da annaba allah yake ta wace sura ce ba da annaba allah yake ba dushi ake gawa ai surorin ko to allah ya ce zalikal kitabu wancan littafin watan wannan littafi na ƙur'ani lareba fi babu shakka a cikinsa daga Allah yake abinda duk kaji a cikin shi daidai ne ba tantama ba kokonto hudan lil muttaqina shi wannan littafi na alqur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah jama'a kun gane ku kaga hudan lil muttaqina shiriya ne ga masu tsoron Allah to kamar ka ce ah to ubangiji suwaye masu tsoron Allah to wannan ake cewa tafsirul qur'ani bil qur'an ubangiji bai bari wani bayanin ga masu tsoron Allah ba da kanshi Allah sai ya ce to in ma baka tambaya ba kana son ka ji suwaye masu tsoron Allah shi Allah sai ya gabari ya gaya masu suwaye su sai ya ce su ne alladhina yu'minuna bil ghaibi su ne waɗanda suka yi imani da gaibu abin da ake cewa gaibu shine abin da ya fi ƙarfin saninka yanzu lahira sai dai mu yadda an gane da ita amma ba wanda ya taba zuwa ya dawo ba wanda ya taba jiyo me ake a can an gane ubangiji shi kan shi gaibi ne a wurinmu tunda ba wanda ya taba ganin shi ba wanda ya taba taba sa ba wanda ya taba jin motsinsa ko maganarsa ko wani kanshi na shi babu amma mun yadda aljanna gaibu ce wuta ma gaibu ce azaba kabari gaibun jama'a kun gane to wanda diye imani da waɗannan abebai an gane ko wayu imuna salata kuma masu tsoron Allah su ne waɗanda suke tsayar da sallah ba zaunar da ita ba ba kuma kwantar da ita ba sallar su kullum a tsaye take suna tsaye da abarsu abin nufi da sun gama wannan hankalinsu na jiran hankalinsu na kan su ji an ƙara kiran ta gaba su yi maza su zabura su je su an gane ko sai ya ce wamin mara zaƙanahu masu tsoron allah su ne waɗanda daga cikin abin da muka azurta su yunfikuna suna ɗauka su ciyar da wasunsu wannan abu komin ƙanƙantarsa jama'a kun gane ko allah ka shiryar da mu to wannan infaki da allah ke cewa su ne masu ciyarwa su malaman tafsirin ƙur'ani watan sun sassaɓa a tsakaninsu game da cewa min mara zakanahum yunfikuna kamar yadda ibnul arabi ya fassara a tafsirinsa ahkamul qur'an ba ibnu arabi ba ibnul arabi da alu da lam ka san idan aka ce ibnu arabi to wani sufi ne lalatacce shine wanda yake cewa al'abdu rabbu war rabbu ab ba wani abu bane ubangiji shine bawa ba wani abu bane bawa shine ubangiji wai ya ce ya laita shi'iri kai wannan waka tashi ta daɗi manil mukallaf to wa zai bauta ma wani kenan cikin Allah da bawa tunda bawa ubangiji ne ubangiji bawa sai ya ce wa mal kalbu wal khinzir ai ba wani abu bane karnuka da aladu illa ilahu na yace duk allolin su wa mallahu yace ba ko wani abu bane Allah illa rahibun fi kanisatin face fasto a cikin coci shine fa ubangijin to idan ku kiyaye duk sanda kaji an ce ibnu arabi ibnu arabi kun ji wannan to shine asufi amma ibnul arabi da aludalam kun gane in ka ji aludalam to dama mu'arifa ce to ka gane mutumin arzikin kenan in ko ka ji na kira ce to abin ƙi kenan wannan shi za ka ƙi an gane to ibnul arabi wanda shine abubakar muhammad bin abdullahi المعروف بابن العربي التفسير سا أحكام القرآن يكي وبعد ذلك التخصيص اختلف العلماء فيه على خمسة أقوال الأول أنه الزكاة المفروضة abin da Allah yake nufi wa mimma razaqnahum yunfikuna shine zakka da Allah ya farlanta wannan fassara an samo ta ne an ibn Abbas athani ma'ana ta biyu yunfikuna dinnan annahu nafaqatur rajuli ala alihi ciyarwar da magidanci zai ma iyalinsa abinda Allah ke nufi kenan a ayar allazina yu'minuna bil ghaibi mazan aure wa yuqimuna salata mazan aure wa mimma razaqnahum abinda muka azurta su yunfiquna suna ciyar da matansu wannan abin suna ciyar da 'ya'yansu wannan fassara ce qala ibn mas'udin abdullahi dan mas'udin haka yake fassara wannan wurin athalis fassara ta uku suka ce sadaqatu tadau a sadaka ce ta tadau ta nafila wadda ake yi yau da kullum wani zai wuce da Allah taimaka min ka mika masa bai ma tambaye ka ba ka bashi to irin wannan sadaka ta tadau qala hudhaq al-imam hudhaq almajin dan abbas ne shi ya faɗi wannan cewa ma'anar fassara wurin kenan arrabi'u fassara ta hudu yan fiquna dinnan mala ya ce annahu wa fa'ul hukukin wajibati al'arilati fil mali biktilafil ahwali ma'adar zaka abin nufi shine cika haƙoƙin da suke wajibai a kanka waɗanda ke bujurowa a cikin dukiyarka an gane da saɓanin halaye na yau da kullum banda na zakka kun ga shine ka'idar da da yawa malamai ke cewa filmali haƙƙun siwar zakka duk wanda ke da rufin asiri har ya kai ga yana iya fitar da zakka to sai ya fahimci banda zakka wasu malamai suka ce yunfiquna shine akwai wasu haƙoƙa a dukiyarka na wajibi da kan bujuro wanda ba zakka ba ce amma dole sai ka taimaka jama'a kun gane sai kawai ka fito ka ga makocinka ana so a kai shi asibiti ba ko kobo a gidan kai kuma kana da rufin asiri na rantsi da Allah ba zakka ba ce amma dole sai ka bayar tunda kana da shi in ko ka kito ubangiji na jiranka jama'a kun gane in ko ka ki taimakawa wallahi tallahi haƙƙi ne sai ka taimaka dole ne filmali haƙƙun siwa zaka don a dukiyarka akwai wani haƙƙi da maƙota da 'yan uwa ke da shi ka ba su wanda shi ba zakka ba ne in ka ƙi ba da wannan haƙƙin allah su ya kama ka ah, to ba ku gani gashi duk da wasu malamai na cewa akwai dan wata 'yar tangarɗa cikin isnadin annabi ya ce man ba ta shaba'ani wa jaruhu ja'i'un falaisa minna duk wanda ya kwana a gidan shi ya ci ya ƙoshi lafiya lau har gari ya waye amma ashe makocin shi da yunwa ya kwana annabi ya ce kai da ka kwana cikin ka ƙoshi ba ka tare da mu in ji annabi ba ka tare da musulmi saboda yana da haƙƙi makocinka ka ƙoshi eto ta tabbata shi ma ba matsala amma in ka ƙi to wannan ƙoshin da kai ka kwana cikin matsala a wurin ubangiji allah ka shirar da mu to kaji alhamis fassara ta hudu anna zalika mansukun wasu malamai suka ce duk waɗancan abubuwan guda hudu na baya duk haka ne amma kuma ka sani an shafe su bin zakati da farlancin yin zakka da allah ya ɗora akan bayi daga baya allah ka shiryar da mu الزكاة المفروضة إيه عن ابن عباس قال ابن عباس أن أن الثاني أنه نفقة الرجل على أهله قال ابن مسعود الثالث سرقة التقوى قاله الضحاك الرابع أنه وفاء الحقوق الواجبة العارضة في المال باختلاف الأحوال ما عدا الزكاة الخامس أن ذلك منسوخ بالزكاة كو يتي منسوخ بالزكاة الله كشير يدهم to sai mala ya ce bari in dan karanta wani abu anan ya ce wa amma man qala innahu nafaqatu ala iyalihi fali annahu afdalun nafaqa malaman da suka ba da fatwa game da yunfiquna dinnan ciyar da mata da 'ya'yanka ake nufi an gane ko kamar yadda abdullahi dan mas'udin ya fassara ko ya ce wannan fatawa tasu sun kalli ayan suka kalli iyali fali annahu afdalun nafaqa domin duk wata ciyarwa da mutum zai yi a duniya wadda ta fi falala ita ce ciyarwar da mutum zai wa matan shi da 'ya'yansa ruya an ruwaito duk da kasan aka ce ruya asali siga ce ta tamribi a ka'ida ta karɓa hadisi watan kamar da hausa ne ka ce gatanan gatanan an gane duk inda ka ji gatanan gatanan ka san maganar banza ce to asali idan kana karatukan littafai da ka ji ruya ko hukiya ko mukila to kamar ka ce ne gatanan gatanan ku da hausa to amma bari ku ji wasu malamai kan yi ruwayar watan hadisi sahihi da kalmar nan ta ruya don haka ba kowace ce za ka ce magatanan gatanan ku ba an gane ko domin wannan da za ka ji tana da cikakken isnadin da ya tabbata hadisi mana riyadu mun kusa karanta shi allah ka shirya da mu ya ce an ruwaito daga manzan allah annahu qala lahu rajulun wani mutum ya zo ya ce wa annabi indi dinaru manzo allah ina da wani dinari ina da wata dubu daya an gane ko kala sai annabi ya ce an fiko ala nafsika to ka kalli naka bukatun ka biya wa kanka da ita an gane ko kala sai ya ce wa manzan Allah indi akhar to ina da wani kala sai annabi ya ce an fiko ala ahlika to ka ciyar da iyalinka wannan dubu ɗaya ta biyu ta farko dai ka kalli me bukatun ka yi ta biyu to kalli bukatun iyalinka biya musu wa zakar hadisa mala ya kawo har ƙarshen hadisin fa bada'a sai annabi ya fara bil ahli ba'da nafsi ya fara da ka taimaka ma iyalinka da kuɗinka amma ka fara biyan bukatun kanka wa fil wannan hadisi isnaduhu hasan al-imam al-baihaqi ya ruwaito shi haka abu dauda haka watan imamun nasa'i duk sun ruwaito wannan hadisin an gane ko wanda dukansu isnadin daga abu huraira ne allah ya kara masa yadda yana nan ma a cikin musnad na al'imamu shafi'i haka ibnu hibban imamu hakim ma ya tabbatar da ya ruwaito wannan hadisin ya inganta sa a kitabul mustadrak imamu zahabi ya dace da hakim akan inganta hadisi sai malam ya ce wa fi sahihi hadisi ya zo a bukhari annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai manzon Allah da ala sadaqata alal qarabati sadaqatan wasilatan annabi ya sanya ɗiba ka taimaka ma ɗan uwanka na jini ladan sadaka a kuma biya ka ladan sadar da zumunci wannan hadisin sahihi ne yana nan a tirmidhi wa amma man qala innahu sadaqatu tadaw fa nazara ila anna zakata la ta'ti illa bi labdiha al muhtas biha mala yace waɗanda ke kallon sadaka ta tadawi Allah ke nufi ya kalli ne ita zakka ba ta zuwa a qur'ani sai da lafazin da yake bantu da ita in dai zakka Allah ke nufi zaka ji ya ce wa'atu zakata an gane ko to amma a korin da kuma ba hakan ba ne sai dai kawai dan mutum yana so ya tabbatar da nashi ra'ayin haka ya kan wa huwa zakatu don haka watan almuftasu biha wa huwa zaka fa idza ja'at bi lafzi sadaqa ihtamalat al farda wa tadaw duk inda ka ja qur'ani ya zo da lafazin sadaka to yana iya ɗaukar tafarin ko ta nafila wai za ja abdi lafzil infaƙi lam yakun illa ta ɗau in ko ka ja ƙur'ani lafazi ya zo da yunfiquna to wannan baya ɗaukar wata ma'ana sai dai sadaka ta ta ɗau jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu to za mu ci gaba da karatu sai mala yake cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilaika bayan Allah na kwarai su ne waɗanda ke ba da gaskiya game da abin da aka saukar gare ka wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar wa annabawan da suka wuce kafin kai irin su annabi Musa da attaurarsa annabi Isa da injilarsa annabi Dauda da zaburarsa to dukansu ne mal alqur'an Allah ya ce wa bil akhirati waɗannan bayan Allah masu tsoron Allah su ne waɗanda in kai musu magana game da lahira hum su ɗin nan nuna suna masu samun cikakken yaƙini cewa akwai tafa shi ne sakankan cewa jama'a kun gane duk wanda ka cewa Allah ya isa ya ce an yi tafi dubu ka ƙara cewa Allah ya isa ya ce da makale mun take taka da ba ta da wuri ka ƙara cewa na dai bakka da Allah to bari ma haɗu a can wannan bai yarda da tashin kiyama ba ƙarya ne bai da sakankan cewa game da kiyama Allah sai ce ula'ika ala hudan min rabbihim waɗannan irin mutane su ne waɗanda ke kan wata irin shiriya nagartacciya daga ubangijinsu wa ula'ika humul muflihuna waɗannan su ne kuma samun babban rabo tun daga nan duniya har lahira babu rabon da ya kai imani a duniya to Allah ya ba su a lahira kuma akwai abin da ya wuce aljanna babu to Allah zai ba su akwai abin da ya wuce aljanna a lahira shine ganin Allah to ganin Allah ma Allah zai ba su dama su gan shi an gane ko shine Allah yarda wa ridwanu minallahi akbar kai sa'a Allah ce ya yarda da kai ya kwaye wannan shamakin ka gan shi haka to wannan kuma ya fi komai allah ka sa muna cikin waɗanda ubangiji zai haka wannan aya tana nan a bakara aya ta ɗaya zuwa ta biyar malam ya ce alfakaratu saniya gaba ta biyu allahu yukhlifu alal munfiki fi sabilihi wa yu'awwidu allah yana mai yana mai ma mai ciyarwa saboda shi gurbin abin da ya ciyar watan duk sanda ka bada dubu ɗaya sai ubangiji ya maye maka gurbinta da wata dubu ɗaya wayo awiduhu kuma ubangiji ya canza maka da abin da ya fi abin da ka bayar ma ubangiji kenan an gane ku shine musanyawa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa ma anfaqatum min shay'in duk wani abu da kuka ɗiba kuka ciyar kuka taimaka ma wani kowane irin abu ne in dai alheri ne fa huwa yuklifuhu Allah shi ke mai muku gurbin abin an gane ko annabi ya ce sadaka ba ta taɓa rage dukiya ba an gane ko zakka ba ta taɓa rage dukiya ba kai ne kake ganin haka amma kamun baɗi sai ka ga ta ƙara ninka ninkin ba ninkin ai ka ba ubangiji da wanda ke taimakawa bayi a dukiyarsa wa huwa khairur raziqina kuma dama Allah shine mafi alherin masu azurtawa wannan aya tana suratul saba'i aya ta 39 fa fi sahihaini hadisi ya zo a bukhari da muslim an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lallai manzon Allah ya ce lallai abu hurairata ko manzon Allah ya ce قال الله عز وجل Allah maɗaukakin sarki mai girma da buwaya ya ce kun ga wannan hadisi ne kudusi ko Allah da kanshi ya ce anfik ka yi ƙoƙari ka ciyar da 'yan uwanka mana da ba su da shi anfik alaika ni ma sai in ciyar da kai ka ɗauka ka taimaka ma 'yan uwanka da ka yi ni ma sai in taimake ka da irin da fiye da irin abin da ka taimaka musu wakala har Allah ya ce yadullahi don ku sani hannun Allah an gane ko mal'a tankamataki da abubuwa na alheri iri-iri hannun Allah cike ke da abubuwan alheri iri-iri an gane ko la tagiduha nafaqatun la tagiduha nafaqatun ciyarwa da Allah ke yi ma abin hannunsa baya rage komai na abin hannun nasa ciyarwar da Allah ke biya rage komai a abin da yake ɗiba yana bayarwa jama'a kun gane ku diba dai irin abin da Allah ke bayi ku dibi yawan mu nan daga safe zuwa yanzu ba wanda fa bai ci abinci ba kun gane ba wanda dabara shi ta sa ya ci don dabara ce ke sa a ci akwai wanda ya fi ka dabara shi bai samu ya ci ba jama'a kun gane amma ku dibi ubangiji tun shekara dubun dubata nawa yake ta ciyarwa har yau ba a kure shi ba har yau ba a kure ubangiji ba shi ne ya ce to wannan ciyarwar ba ta rage komai na ubangiji saha'u saha'un laili wannan hari ubangiji mai taimakawa ne wurin ciyar da bayi ba dare ba rana in ji bahaushe to dare da rana wakala har ma allah ya ce ara aitu ma anfaka ku bani labari ko tambaya ce nake muku me kuke gani game da abin da allah yake ta ciyarwa منذ خلق السماوات والأرض tun sanda Allah ya halicci sammai da ƙasai yake ta ciyar da halittu فإنه لم يغب ما في يده ciyarwar har yau ba ta rage komai na abin da ke hannun Allah ba wa kana arshihu alal ma al'arshin Allah kuma tana kan ruwa ne wannan ayar qur'ani ma ta nuna haka wa kana arshihu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi yasa annabi ya bada labari a hadithin muslim shedan shi ma sai je ɗauki wani gado nashi sai ya ɗora kan ruwa wanda ya rikita al'amarin ubangiji ga masu imani an gane kullum garin allah ya waye sai ya kira yaran shi ya tura wasu su gabas wasu su yamma wasu su kudu wasu su arewa duk wanda ya je duk sanda yamma ta yi suka dawo iblis asalin babban shedanin zai tambaye su kai yau ya aka yi yana nan kan gidan al'arshin shi ma akan ruwa an gane ku ya aka yi sai wannan ya ce ai na sa an yi kisa ya ce tashi kaba da mu kambi da zan bayar wannan naɗi da zan yi ba kai zan naɗa ba to me kai yana tuban ubangiji ya ga dama sai ya karɓi tuban shi wannan sai ya ce ni na sa an yi zina ya ce aikin banza da an tuba Allah zai karɓa na sa an yi sata ya ce aikin banza duk komai aka faɗa sai ya ce da an tuba Allah zai karɓa sai su tsaya su cako-cako su ga to yau waye za a naɗa kambin nan wa za a ba sai can wani ya zo daga baya kaifa sai ya ce ai na je na iske wani wata mata da miji ya aka ya aka yi dan kuskure kaɗan sai na tunzura mijin akant ko ɗan kuskure kaɗan sai na tunzara matar yayyayi ta fahimta ta ƙi ta dinga masifa na tunzuro shi sai ya biye mata kamar a daidaita sai in tunzuro ban dai bar wurin ba sai da na sai da na tsaya tsayin daka na tabbata ya sake ta ya ba ta takarda wallahi annabi ya ce sai ya ce masa shedan asalin shedan sai ya ce ma wannan anta anta anta yau kai za a nada matso domin duk wanda aka saka bayan da za a yi ka gyara saki jama'a kun gane har shedan ya san wannan ya za a saki mace wani ya gyara ina gyaran yake ba wani gyara jama'a kun gane ka sake ta ɗaya e shikenan igiya ɗaya ta suɓuce ba wanda ya isa ya ce wannan bara a gyara tana na ukunta ƙarya ne sauran biyu jama'a kun gane ko duk wani saki da za a yi in dai ya tabbata saki shar'an ta wani gyara wani zai masa akwai wani gyara da za ka iya yi babu allah ka shiryar da to shi da ya ce wa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah tana can shi yasa a Imam Muslim ya ruwaito Allahu alal arsh wal arshu alal ma wal ma'u alas sama Allah ya daidaita akan al'arsh al'arshin tana kan ruwa ruwan kuma annabi ya ce yana can sama an gane ko Allah ka shiryar da mu wa biyadihi al-mizan an gane ko a hannun Allah ma'aunai yake yakfidu Allah yana yin ƙasa da ma'aunin wani saboda rashin taimakawa wayar fa'u Allah na ɗaga ma'aunin wani sama saboda ciyar da bayan Allah da yake gama kun gane don mai son ganin ma'aunin shi sama to ka yi ƙoƙari ka zama daga cikin waɗanda sama-sama suke wurin ciyar da 'yan uwansu musulmi wannan hadisin mutafin alai a bukhari lamba hadisi na 4684 a muslim lamba hadisi na 993 mala ya ce alfakaratul salisa gaba ta uku al'infaku alal ahli wal aqarib biniyyati taqarrub ila Allah ta'ala sadaqatun ciyar da iyalinka in an ce iyali waɗanda farko ake nufi su ne mata da mutum ya aura an gane ku domin su suna zama iyalin mutum tun kansa haifa ma mutum ɗa a ce ma ɗan iyali kuna kallon annabi musa daga bashi mata yana kama hanya aka ce to allah kiyaye daga sun fita bayan gari allah ya ba da labari faƙali li ahlihi faƙali li ahlihim kusunar in kusuko inni anastu naran la'alli hadi zuwa ƙarshe daga bashi mace an bashi aurenta amma ya ce ma iyalin nashi ku tsan jira ni nan na hango ga alamar wuta can je dan samu mana koma jiɗimi ko koma zo mu dan girka abu mu ci Allah ka shiryar da mu da haka rudu ne da rike ɗaza irin na 'yan shi'a ba a ce ba za a ce ma matan annabi wai iyalin shi ba o'o to ni ko wannan wata hauka ce kuna kallon idan magidanci ya fito daga gida da kwano zai je siyo abinci kun gane sai a ce a iyalin naka ba su nan ne ba haka ba ne sai ce mai ka gani sai a ce na ganka da kwano ko ba abinci za ka siyo ba sai ce a sun yi tafiya ne watan kenan in iyali na nan a gida ba za ka ga mutum da kwano ba in ko ka gan shi da kwano bayan iyalin shi na nan Allah ka shiryar da ko ya ce to ciyar da iyali wal akare da 'yan uwa na jini su ne na kusa ɗin bene ya tattakar ilallahi ta'ala amma sanda za ka yi ka yi haka da niyyar kana neman samun shiga ne wurin Allah maɗaukakin sarki. yana daga cikin abin da ya kamaci duk wanda zai ciyar da iyalin shi kullum ya rinka sanin wannan aiki ne yake yi wanda zai taimaka masa wurin samun shiga wurin ubangiji to sadakatun duk sanda ya haka ya yi wata irin babbar sadaka a wurin allah fafi sahihaini hadisi ya zo a bukhari da muslim an abi mas'udin al-badari عن النبي ص- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو مسعود البدر wato wannan mukami ne a cikin sahabbai kada an ce wa mutum al- albadar mukami ne sosai domin duk wanda ya je yakin badar wata rana annabi ya ji wani yana tsegumin wanda ya je yakin badar sai ya kira shi ya ce masa kai baka san wani ya je yakin badar ba to ubangiji ya leƙa zuciyarsu dukansu ya ce musu su je duk abin da suka ga dama su yi ba zai kama su ba wannan kaɗan ne daga cikin matsayin waɗanda suka halci yakin badar duk abin da suka ga dama ubangiji ya ce su je su yi ba dai zai kama su ba saboda me saboda sun halci yakin badar to kaji ya ce ya samo daga annabi annabi ya ce innal muslima shi musulmi idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan idan ya ɗebi wani abu ya ciyar da iyalin shi wa huwa yahtasibuha yana neman ladan yin haka a wurin Allah kanat lahu sadaqatan hakan da yayi sai ya zame masa wata babbar sadaka ce a wurin Allah wannan hadisi yana nan a bukhari da muslim a bukhari lamba hadisi na 55 a muslim lamba hadisi na 1002 fafis sahihaini hadisi ya zo a bukhari dai da muslim mala ya ce an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu kala hadisin sa'ad dan abi waqqas mujabir da'awa Allah ya kara masa yadda ya ce ka- ko kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama يعودني عام حجة الوداع من وجه اشتد بي sa'ad dan abi waqqas ya ce manzon Allah yana zuwa ya gaida ni lokacin da ne fama da wani tsananin rashin lafiya a shekarar hajjin da annabi na bankwana saboda tsananin rashin lafiyar da ya rinka damuna sun makala a ƙarshe dai mun dai karanta hadisin aryadu a ƙarshe ya ce sai annabi ya ce masa wa innaka ya ce kai sa'adu ya ce na'am sa'adu dan abi waqasin yana ɗaya daga cikin yan aljanna ko ba haka ba mutanen nan goma da annabi ya ce Allah ya haɗa su duka lokaci guda ya ba su aljanna akwai sa'adu da sa'idu Mm. to ya ce annabi ya ce masa wa innaka ya kai sa'ad lan tunfika nafaqatan ba za ka ɗebi wani abu ka ciyar da shi a dukiyarka ba tabattagi biha wajh Allah kana neman fuskar Allah da ciyar da abin illa ujirta biha sai an biya ka lada sakamakon haka hatta ma taj'alu fi fimra'atika har abin da za ka sanya a can cikin cikin ma cikin bakin matarka ta ci ya shige mata ciki har wannan sai an biya ka lada kai da haka mazaje ku sani mata da kuke ciyarwa ba aikin banza ba ne kuma dan kana ciyar da mace kakka ce ka aje katuwar banza katuwar wafi kawai kana ciyar da ita tana ma kaza ba daidai ba ne ba katuwar banza ba ce in dai aje mace katuwar banza ce to a uzu billahi Mm. ka ga babanka ko ya aje wata ka ku ga ba za ta so a gaya mata irin wannan ko ba haka ba wannan hadisi yana nan a bukhari da muslim a bukhari lamba hadisi na 2296 a muslim lamba hadisi na 628 mala ya ce albukhlu bil infaki rowa mutum ya zama marowaci wurin ciyarwa kai ba ka son ka taimaka ma kowa kai ramin kura ne daga ke sai 'ya'yanki to wannan sababin khusran sababi ne watan yana jawo mutum tafkawa kai bakar asara sai ya ja maka asara a rayuwa washiqa sai ya ja maka rashin arzikin lahira kana ji kana gani aljanna sai dai a shiga amma kai baka da wuri an gane ko shine rashin arzikin lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa fi sahihaini حديث يازو أبو خاري لمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال أبو ذر يتي الله يقارى مسيدا انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترانا نتاشي ناجيقون النبي وهو جالس نئسكي شزوني fi dhillil ka'aba a inuwar ka'aba an gane ko falan mara ani yayin da annabi ya hango ni kala sai na je yana cewa hum su din nan su din nan al'aksaruna su ne asararru su ne suka tafka ma kansu bakar asara su din nan wa rabbil ka'aba ubangiji ya kalli ka'aba ya ce na rantse da ubangijin wannan ka'aba su din nan su ne suka yi asara su suka tafka ma kansu bakar asara su din nan kala kai abu zarra sai ka ce faji itu na karasa gaban annabi hatta jalastu har na zauna gaban shi falam atakara an kumtu ko ya ce ban bari har na tashi a wurin ba faƙuntu sai da na ce ya rasulallahi ya manzan allah fidaka abi wa ummi na ba da fansar uwata da ubana gare ka ya rasula watan watan ka kaddara a uzubillah da a kwakwalwarka zai zo a cewa annabi ya shiga wuta ya ce a uzubillahi to na yadda ni a sa uwata da ubana in ma tunani na zai zo a ce annabi ya shiga wuta to a sa uwata da ubana ma don a tsamar da manzan Allah wannan kalma ce ta iya girmamawa da kuma yadda su sahabbai suka ɗauki annabi na ba da fansar uwata da ubana gari ka ya rasulallah an gane ko Allah ka shiryar da mu ya ce kala ya ce ko ya ce manhum wai waɗannan asararrun waɗanda suka tafka ma kansu bakar asara su waye su ne ya rasulullah kala annabi ya ce humul aksaruna amwalan su ne masu bala'in kuɗi su ne waɗanda suke da yawan dukiya suna da bala'in kuɗi an gane ko duk wanda ka gan shi mai kuɗi ne to wannan ya ja ma kanshi asarar duniya da lahira inda ka gan ka kai mai kuɗi ne su ne asararru masu kuɗi ba su ne asararru haka annabi ya ce su suka tafka ma kansu bakar asara sai annabi ya ce illa man kala hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza sai dai wanda ya ɗiba ye haka ye haka ye haka ye haka shine mai ruwa abu dhar ya ce min baini ya dai annabi ya haka kamar ya ɗiba ya miƙa ta gaban shi watan ya ba waɗanda ke gaba wa min khalfihi annabi ya ƙara yin kamar ya ɗiba dan baya ma haka ta baya mika musu wa an aimani ya ƙara ɗebowa annabi ya haka ya nuna sai in ya ba na daman shi da haka ya ku masu arziki ku kiyaye wanda gidanka opposite da nashi ne sai fa ka ɗiba ka ba shi wanda kuma bayan gidanka yake sai fa ka aika mai bare wanda ke gefen dama kaga annabi ya ce sai ka ɗiba ka ba shi ko ba haka ba wa an shimalihi da waɗanda ke gefen hagu duk sai ka rinka ɗiba kana ba su ban ba haka ba kai ka tafka ma kan gaba asara an gane kai ne kai asara ka ja ma kanka matsalar asara a lahira sai annabi ya ce wa kalilun mahu kaga a cikin masu kuɗi ɗan kaɗan ne ke iya irin wannan abin da ma kun gane wa kalilun ɗan kaɗan ne mahum kaga shi kanshi wannan ma din aina killa ne dan kaɗan ɗin kaɗan ne a masu kuɗi wallahi suke daurewa su rinka taimakawa na dama da resu na hagu na gaba na baya wannan yasa suke jama kansu asara a lahira me yasa kaga manzon Allah ya ce idan aka tashi alkiyama talakawa sai sun shekara 500 a aljanna masu kuɗi na waje ana lissafi masu kudin da za su shiga ma su ake magana suna can waje ana ta lissafi sai an shekara 500 irin na lahira ana ta lissafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kai inda aljanna wani wani restaurant ne aka yi abinci aka aje a ce talakawan najeriya su kwana biyar ma a ciki su masu arziki su shigo ko silin shinkafa ɗaya sa gani to da yake abin da ke cikin aljanna na ubangiji ba mai karewa ba ne haka za ka ga shekara 500 ɗin talaka masu kuɗin kuma su shigo su ma su zo samu ga 'yan abubuwa nan su ma su ci su ma su ta morewar amma talaka annabi ya ce sai ya shekara 500 a aljanna kafin masu kuɗi su shigo shi yasa ka ji manzon Allah yake yawan yin addu'a Allahumma ahini miskina wa amitni miskina wa shurni fi zumatul masakin ya ubangiji ka raya ni ina talaka mai rufin asiri ran da za ka karɓi raina ka karɓi raina ina talaka mai rufin asiri ranar da za ka tada ni ka tada ni kuma cikin talakawa waɗanda a duniya suke da rufin asiri sawa duk wanda ka gan shi da arziki a duniya to lissafin da za a yi mai kwandala bayan kwandala ce in ɗan najeriya ne duk wata kwandala sai an lissafa ya aka yi ta shiga dukiyarka sannan ya aka yi ta fita wannan ya aka yi ta shiga to ya aka yi ta fita ya aka yi ta shiga ya aka yi ta fita haka za abu ɗaya bayan ɗaya duk sai kai jawabi jama'a kun gane ko allah ka shiryar da mu to shine manzan allah ya ce wa kalilun mahu yan kaɗan ne cikin masu arziki ke daurewa wurin taimaka ma yan uwa da abokan arziki da makota an gane ko mamin sahibi ibilin babu wani mutum da ke da arziki na garken raƙuma wala bakare babu wani mutum da ke da arziki na garken shanu wala ganami babu wani mutum da ke da arziki na garken tumakai da awakai la yu'addi zakataha baya ɗibar zakkarsu ya bayar in lokaci yayi illa ja'at yawmal qiyama wannan garken sai ya zo gaban Allah ran ƙiyama a'zama ma kanat girmansu su raƙuman da shanun da tumakan da awakan za su zo gaban allah ran kiyama girmansu ya fi yadda ka sani a duniya ɗima-ɗima haka za ka gansu wa asmanu kuma sun fi ƙiba da mai tanɗahu bi ƙuroniha za su rinka tunkuyi shi suna suka shi da ƙahoninsu wata ɗa'uhu bi adlafiha kuma su rinka taka shi da kofatunsu kullama na fidat ukhraha duk sanda ta ƙarshen ta gama wucewa suna tattaka shi adat alaihi ulaha ta farkon sai ta wurin da bawul ta dawo kun ko gane ga garken raƙuman mutum da bai fidda zakkarsu ka san ita shi raƙumi ana fara zuba da zakkar shi ne sanda ya kai biyar da raƙumi ya kai biyar ake fara zakkar shi amma za ka kalli wani rago ne sai ka bayar su ko shanu sai sun kai guda talatin ake fara zakkarsu su ko tumakai da awakai sai sun kai arba'in sannan ka bada ɗaya daga nan ba ka ƙara ba da zakkarsu sai sun kai ɗari da ashirin duk shekara ɗaya za ka rinka bayarwa jama'a ku ji fatin daga ƙwara ɗaya guda arba'in ƙwara ɗaya za ka bayar hamsin ƙwara ɗaya kuma sai shekara fa arba'in sai shekara ta yi za ka ba da ɗaya idan ma su ɗari ne a shekara dai ƙwara ɗaya za ka bayar idan ma su ɗari da goma sha tara ne a shekara dai ƙwara ɗaya za ka bayar amma daga ran da suka cika ɗari da ashirin to duk shekara za ka rinka ba da biyu za ka rinka ba da watan za ka rinka ba da duk guda hamsin za ka ba da ɗaya ko duk guda arba'in wa za ka ba da watan watan duk guda za ka ba da biyu an gane ko ko dai arba'in arba'in ko kuma hamsin hamsin ko ɗari da ashirin ko arba'in arba'in ko hamsin hamsin ashirin ɗin gaba ba za ka yi zakarsu ba an gane ko allah ka shiryar da mu amma akwai iya ɗan girman da shi kake bayarwa allah ka tsare mu to shi ne mala yake cewa manzan allah ya ce za su rinka ta duk sanda ta farkon ta ƙarshen ta gama wucewa to ta farkon ta riga ta yi wurin dabawu sai ta dawo hatta yi ƙuda haka za su yi ta mai har sai an gama hukunci bainan nasu tsakanin mutane sannan shi a taso shi a ce zo a naka kun ko gane jama'a diba duk wanda ke da garken raƙuma da bai zakkarsu to idan aka tashi kiyama allah sai ya mai da su wani irin ɗima-ɗima sai a kwashe shi ya faɗi ƙasa gashi kwance ubangiji ya shirya waɗannan raƙuma su ta bi ta kanshi suna tattakawa kuma duzawar da ta taka shi sai ta sa ƙaho ta zungure shi ta soka mai ƙaho ta goga shi a ƙasa sannan ta wuce wata ta biyu baya ita ma tema haka duk za su mai an gane ko suna taka shi da kofatunsu suna kuma gabza shi da ƙahohunansu annabi ya ce suna ta wucewa suna ta wucewa wadda ta fara wucewa sai ta wurin dabawo ta ƙarshe na wucewa ta farkon ta dawo za ta ƙara biyowa haka za su yi ta mai har sai ubangiji ya gama hukunci tsakanin mutane kaf sannan shi a ce to ko ku dakata kai tasu a lokacin za a yi nashi hukunci na eh eh in dai mutum na da zinari ya kai awon da ya kai a masa zakka zai wannan mun yi karatu kan wannan matsala allah ka shirya da mu wannan hadisin na bukhari ne da muslim a bukhari lamba hadisi na 460 daidai a muslim lamba hadisi na 990 daidai muna ganin saboda yanayin lokaci za mu tsaya nan insha allah muna masu cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum